بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم عشرين دا عشرين دا أكو بوتا رجب شكرة دو عند بقوي وان دي دي شاء أكو بوتا جنواري دو بير عشرين دا بير ميلاد دو بير عشرين دا شدة ميلادية وان دورة المكي نوتا دانا الوجيز في النحو والصرف jiya mun gama mubtada da abin da ya shafi shi mun gama da mubtada da annawasir saboda yadda su annawasir kan suka dan tara kura insha Allah za mu zan dan kara wato koda dai a gurguje ne kara faɗan wasu abubuwa da ke da alaka da da su sai mu wuce kamar yadda muka faɗa dai za mu shiga fa'idi so kun ga mun fita kuma fahimtar kamar da na faɗa shi na hau bayan yana da alaƙa daga na gaba galibi ma aka ce za ka suna da alaƙa da juna saboda tun bangana ce duk abin da ke alaƙa da magana tana alaƙa na hau saboda haka kana iya ganin wani lokaci ka ga kaga kaga jumla ta fara da ismiya ko ta fara da fi'liya ko ba ka ga ta fara da shuhu jumla kuma duk jumla ce ila suqi dhahabtu kaga ta fara da شنو جملة فوق الطاولة وضعت تفاعل شنو جملة شيء muka ce akwai akwai al-mubtada al-mubtada shine wato shi bangaren da wato da shi ne mafari ake fara magana da shi shi ake ba da labarin nasa ne shine mubtada wannan ce al-ilmu nurun mubtada anan shine wato shi ilimin shi shi labarin nasa shi ake ba da ake sa baka labarin sa dorin kuma shine wato shi abin da yake ba da labari kan mafarin shi kamar hasken kenan shi ake ana haske da ake danganta mu ilimi ko al-rusal jamilun shi kyawun da ake danganta mu lambun to wannan shine khabar akwai bayanai da muka yi akan mubtada wanda yake zuwa da khabar lahu da sauransu insha Allah yau da za mu sa wannan audio sun sai aje a koma a ci to sai annawasir mun zo mu tattauna annawasir muka ce annawasir akwai iri biyu ne su suka kamar a nan mun kara da da wannan aka wato ba su ne wanda suke zuwa su sami muftara da khabar asali kamar da aka sani muftara da khabar shine a samu suna da suna da wato marfu'un babban ma duk wani abu da ya fara ala ibtida'i to dama zai zama marfu'un babban ma qalamun ko al-ilmu al-bustanu al-kitabu al-madrasatu zaka ce al-madrasata ba to labarin da zaka bayar shi ma al-asl an yakuna an yakuna al-khabar marfu'an bid-damma shine al-ilmu nafi'un al-kitabu mufidun to sai muka ce wani lokaci akan samu wasu abubuwa su wasu tsikare shi shi aiki akan muftaya da ko kabari sai canza wasalinsa abin da yake canza wasalinsa na farko shine kamar kadawa a kawatuwa ko kadawa a kawatuwa mai magana kada jiya da laisa kuma da sauransu su idan suka zo suka tasa muftada to sai su dauke mishi wannan rufa amma sai su kara mai da mishi wannan rufa muka ce kamar farin fenti ne sai ka zo ka zo ka cire mishi farin fenti kuma daga baya ƙarasa mishi farin fenti kaga duk abu ɗaya ne a wurin to wannan mubtada sai suka bar shi da wannan rufa'an nasa suka je sai su samu khabar sai su cire mishi wannan marfu'un babban ma'ana sai su maida mishi mansubun bil fataha sai zama Allahu ghafurur rahim in suka shiga kana Allahu ghafurur rahima kaga shi kenan ya zama ya zama wato sun canza shi wannan sun ake da shi ta ake sa annawasikh نسخ كما يدعو كثيرا القرآن ما نسخ من آية أي ما نبدل حكما حكم آية بحكم آية أخرى wannan shine annasu annasu shine al-izala ko annaqal ko da sauransu yayin da malamai ke fada to wannan shine hukuncin sai sai kana ta da yan uwa kai kana asbaha adha dhalla amsa ba ta sara laita ma zala ma bari hama fati amma fakka ma dama duk suna yin hukunci hukunci ne irin na irin na kana akwai bayanai da muka yi akan menene babu tsakanin nawaqis da wanda ba na tamma sai nan zan sake abinda zan sake dan dora muku bayani a nan shine nan faɗinsa da suka yi shafi na shin da uku أفعال يشترط في عملها أن تكون مسبوقة بأداة نفي أو نهي أو دعاء sai na manta ba mu kawo misalin shi wannan ta jumla du'a'iyyan ba fi'ilai wanda yake daga cikin sharaɗin su aiki din wato su ne zama akwai wani abu da ya rigaye su ko dai ma kamar fi'ilai na zala bariha in fakka fati'a a samu ma ko abu da ke alaƙa da ma ya rigaye su ma zala ko lam yazal ko lam yazala to sannan sai su aiki da in ka cire musu wannan to ba za su yi aiki ba ko ya zama a samu adatu nahyin shine wato kamar la la annahiya ita ma in ka ce ta ba za su yi aiki ba abinda ba mu kawo ba shine wato du'a ita du'a shine wato wani abin da zubra za a zo da ta a yi addu'a addu'a aka yi amma kuma shi ta wannan la'in da za a zo za a kawo wata za a ga wata lafiya ko wani abu addu'a ne aka maka kamar ka ce la zala Allahu hafizan laka Allah kar Allah ya ci gaba da kiyaye ka ce la zala Allahu ana addu'a kace masa wannan la'in ba ta wannan jumla ce du'a'iyya kaga Allahu nan shi ismul jalala shine ya shine khabaru ismu la zala shi kuma hafizan laka shine kuma khabaru la zada amma jumla ce du'a'iyya wannan ladin ladin ba ta ba ta wannan bane abinda kake magana ai ka Allah ya ci gaba da kiyaye ka kamar ka ce li yazula Allahu li yazula Allahu uyunal ka'ide kaga wannan zaka gashi kamar fili amma kuma jumla ce du'a'iyya eh tunda wannan Allahu zaka iya daukar shi a matsayin ismu la yazul shi kuma عيون الكائدين ko عيون المكارين ko makirin wannan kaga duka zai sai zai sai zama shi ismu ko khabaru zalada to wannan shine take kira shi jumla duwaiya sai da ina ina ina sake ji ina sake ji sai sai na ga ba mu kawo wannan wannan misalan ba wani lokaci kuma akan zo akan zo a share akan zo a share a wannan din aka zo a share a share ladin musamman in ta zo bayan bayan rantsuwa kaga sun yusuf ta zo tallahi taftau tadhkuru yusuf hatta takuna harman aw takuna min halikin wannan kaga ai la taftau abin da yasa aka share saboda saboda ya zo da da rantsuwa a gabaninsa to kuma larabawa suna yin haka din abinda suke magana ai la taftau in idan wato wannan ma zana ko ma fati'a ko suna da suke da alaka da wannan suka zo bayan rantsuwa kuma suka zo sai suka zo akan siga ta fi'il mudari wannan ana iya share su yasa qur'ani yazo a haka ana iya share ana iya share ladin eh kuma yanzu abin da aka share shine la ba ba ma ba eh an yakun al mahbub shine la shine kamar yana tallahi tafta'u tadhkuru yusuf wannan kaga la tafta'u ne asali amma saboda ya masbuqun bi bil qasam kuma wakadar mahduf Allah wannan wakadar mahduf la wala ala ra'ayin ne dama shi ma dai ala ra'ayin ne amma dai haka dai suke faɗa na faɗa dai saboda abin ya zama an sami gamin fa'ida sosai ina da kamar akwai abin da muka bari a shafin kamar babu abin da muka bari wana so wannan an fahimce shi ko ba matsala to sannan kuma a can gaba gashi inda muka yi magana wani je da ake share nunu na ya kunu ya kun kai afuwan ya kun nunin na ya kun wanda kusan munci ana share shi ta haifan ya yi magana ce an ya kuna mubari'uha majzuma أن تكون على أن تكون علامة جزم المضارع السكون muna magana akan fa'ida fa'ida da suka kawo mana fa'ida ta daya a dai wajen annawasif ne shafi na 24 suka ce yajuzu hafu nuni mudari'i kana da masu ce yakun da yafi tunda mudari'i suke magana yakun da arba'atu shurut an yakuna mudari'uha majzuman shine zama wato majzum ne majzum shine zama wani akwai wani jazu da da ya gabace shi la takun ko lam yakun la takun ko lam yakun shine an takuna alamatu jazmi al-mudari'i as-sukun shine zama alaman da ya da ya sanya mudari ya sama alaman jazmar mudari shine a sukun wato suna magana kai zama min afal al-khamsa ta yanda zai zama zai o ina sai ya kunu nan kaga an su ba alaman mudari in su ba su ne ba shi nunin ba zai ga zaka share nunin ne to in ya zo a irin wannan yanayi na fa'al al-khamsa to kaga wannan ba shi ba shi da hukunci dole zama alaman jazmar mudari a sukun zahir shi abin da suke magana an yakuna mudari'uha muttasilan bi dhamir shine zama wato ya Allah ya kuna afwan haka suka ce Allah ya kuna mudari'uha muttasilan bi dhamir kai zama wato akwai dhamiri akwai dhamiri shine wato ya zama ga ga nunun shi nunun na kana din sai kuma zama dhamiri ne yazo kamar in yakunhu falan tusallat alaihi in yakunhu falan tusallat alaihi to sai suka ce wato wannan kara kara ce za a share wannan nunin din sannan Allah ya kuna ba'da mudari'iha al-majnun bi sukuni harfan sakina kare zama wato bayan fi'il mudari'in nata da aka samu nunin aka mata sukuni din ya zama akwai harfin sakin harfin sakin kamar a sami al na al-ma'arifa kaga sakin da sakin sun haɗu wannan a wajen sima wahi wasu daga cikin malamai ba su wannan ba galibi abin da ya sa wani lokaci larabawa suke son a su tahallusi akan iltika wajen iltika usaki ne larabawa suna da hanyoyi da dama da suke bi da su mutar ga iltika usaki ne in za ku tuna ai shi sa a hafs yake cewa yake yake kanta wannan aya haka kalla bal rana kaga asali ai shine wannan wannan shigar da shi wannan kalla bal rana kuma wannan ɗaya daga cikin kirawoyi ne wasu kirawoyi haka sukan ta bar rana to amma shi karatun mu da haka abin da sai ba sa cewa bal sai su dan tsaya su yi wani tsayawa a nan saka kana auren sai su rana saboda kar ya zama an samu iltibasi zama abin da kake magana shine bar rana wato barrun da barru barrun da barru to wannan galibi wajen wajen haduwar sukuni da sukuni laraba suna da hanyoyi da dama to shi ma anan wataƙila sai ba wai abin da ya duba za ce shine ya kawo wannan ƙa'idar cewa kada ya zama abin da zai zo bayan ta shine sukuni kamar ya zama al za al ma'arifa ne sai ya zama wannan tahrif ne ya dan bata ta shi kuma kun san larabawa koyaushe suna maili zuwa ga tahrifi sosan gaske saboda faɗin yaran nasu to kuma koyaushe suka samu dama suna maili zuwa ga wannan kamar lam yakunil ladina karka ce lam yakul ladina kar ka ce lam yakun ladina ba sai ka in fi har al ya zo sai ka ce lam yakun ladina kai a faɗe shi haka da eh yana yi ah so wannan shine abu da misalan kuma kun san sun zo da yawa lam aku badiya wa lam taku shay'a fala taku fi mirya wannan duk sun zo a qur'ani a irin haka wa lam yakun lil mushrikin da sauransu da sauransu so wannan karin fa'ida ne dai na daga ya kamata a faɗe ta da?
sai dama shi har kunonan kumanci misalan da suka bada in da kuke ba.
ok misali ai wani lokaci ai kan su suna kan ne su dunkule shi a waje daya galibi nan gaba idan kuka shiga inda kai Muhammad wataƙila kashi ba tsari ba ko yanzu ko za ka ci gaba ko ko za ka yi arabiya in ku je arabiyan kusan haka suke yin shi in ku je jami'a yadda kuka ga ana yin lissafi ko wani abu da kuke a kuka ce jami'a za ku wani abu da kuka taɓa yi a shekara shida za a dunkule shi waje daya an takuɗe shi an cure shi so kusan su ma din anan haka suke yi jiyan jiyan na nan nake cewa ma'ani ha hiya af'al lahu akidu ushabbihu lati ushbihu kuma ayi shuru ma min jawal illa lahu kabwa eh yanzu da bayani ne amma tunda da hau ake kwana tun tafiya da na wasu malamai ba sa damuwa da shi amma dai a taka tafiya da shi din inda ya kamata ai daga shabahi shabihu ne inda inda daga daga ishbahu din ne ashbahi yushbihu sai mu ce abinda amma kaga wannan daga shabahi shabihu ne ai gashi a can sama mun ce na tafiru tashbih kaga da kaga daga taf'il ne da za ka kai ka ce mace shabbaha yushabbihu ai ushabbihu na wannan inda laka alayya an usaddiqaka muka ce inna tasdiqaka alayya haqqun inna tasdiqaka alayya haqqun wannan shine sai zama tasdiq shine wato ismu ismu in inna din wajen taqdiri mu'akhar in kuma kaga dama zaka zama zai iya zama kuma inna laka alayya tasdiquka da wannan in ka dama zaka iya jujjuya shi ya zama shi wancan iya zama wannan barbadan da irabi wannan tasdiqu sai zama shine khabar wannan aka ga dama duka za a iya yin wannan akwai abinda kuma yanzu ban na amman duk abin da ya rage zan ba ku na fa'idar kuma na na ba ku sai mu shiga karatu insha Allah wallahi da yau kamar za mu za mu jima ba za mu insha Allah akwai wanda akwai mai tambaya kan fa'ili wanda ba zo jiya ba to bayanai su fahimci jiya mun sake bayanai sosai akan nawasik nan dan mai mai muka jiya akwai abinda akwai abinda wani ke da ta cewa kuma bai da shi wa shirka wannan sai mu shiga ko kamar sha Allah to yanzu kun ga kusan duk mun gama da duk mun gama da da da annawasir duk wasu abubuwa suke alaka da su shi mun gama so za a shiga wasu wani sabon kunshi daga baya za a shiga sabon kunshi shi ne alfa'il wadda ce alfa'ilu shi alfa'il da yanzu shi zai faɗa a nan shi shi ne wanda shi ne ya aikata aikin aiki din galibi mu a hausa mu fa'ili shi muke fara faɗa su kuma larabawa fa'ili suke fara faɗa ba kace muhammadu ya zo zaidu ya zo amru ya ci abinci shi muke fara faɗa to su a wani laraba in ka faɗa irin wannan to ka mai da shi jumla ismiya wannan ba fa'ili suna sa suna sa ba fitada to kuma babu laifi abin da suka rarraba in rarraba ya ya zama ya yi ya yi maka sasa ya haifar da ma'ana kwarai da gaske to alfa'il shi shine wanda fi'ilinsa ya rigaye shi ko abin da yake kama da shi gashi ne zai faɗi mana ta'rifinsa ana hawance هو اسم مرف... اسم صريح مؤول بالصريح أسند إليه فعل مبني للمعلوم wannan wani abu ne faɗa yana da mafumi da suna ne wanda yake sarihi aka faɗa ƙarara ya zo sunan fa'ilin ya zo a cikin jimla ɗin ko mu'awwalin bis sarihi ko kuma za a iya juya bai zo sarihi bai zo ƙarara ba amma za a iya juya shi a takariri a je a hararo abin da ya kamata ya zama ƙararar inda za a fara ƙararar ufsini da ilaihi fi'ilun kuma aka danganta mishi wani aiki mabniyun lil ma'lum wanda aka wanda yake fi'ilin mabniyun lil ma'lum ba mabniyun lil majhul ba shi fa'ili ba shi da alaka fa da mabniyun lil majhul akwai abin da annabi ya faɗa ba da ya faɗa ta ism marfu'un ya da muhimmanci ita ma wannan ism marfu'un ya da muhimmanci kaga ana za mu sami za mu sami mu ɗauki ta'arifin ayan da suka iya faɗa haka muka ce na farko mu ce ismin marfu'un saboda shi bai faɗa ba ismin marfu'un bi rafi'i me ya rafi'i din sa shine fi'ilin sa fi'ilin sa ko shibhu shibhu fi'il kamar ismul fa'il kamar mazdar sauransu wanda suke zuwa suke yi ma wato fa'ili suke yin aiki aiki na fi'ili akan fa'ili shine rafi'u shi kuma marfu'un kuma shi shine fi'ilin ne tunda ai dama dole ba ka samu marfu'i sai ka ce akwai abin da ya zama rafi'in sa ko da takadiri zai zaka yi ko da an kace albustanu za ka kawo babu abu da ya zama rafi'in sa rafi'in sa shine al-ibtida rafi'i fa al-ibtida shi marfu'ul ibtida'i ne an fahimta to shi fa'ili marfu'u fi'lihi ne aw ma yakun maqam al-fi'l shine kamar ismul fa'il da sauransu kaga mun saba ya kuma ce ismu sarihun ismu sarihun shine wanda yazo a bayyane babu abin da wato ya ya kange shi daga bayyana sai ce bada Allahu al-khalqa bada Allahu al-khalqa Allah ya kage halittu menene fa'ili me fi'ili wannan bada shine ubangiji ya kage su fi'ili madi mabni al-fathi Allahu lafzul jalala shine ya aikin amma kace Allahu bada al-khalqa to Allahu ya zama mutana kuma bada sai zama sai dai a ce wa fa'iluhu damirun taqdiruhu huwa an fahimta ya ce bada Allahul khalqa lafzul jalala ya zama shine fa'ili me ya rafi'insa shine fi'ilinsa da ya zo baya shine bada alkhalqu hum maf'ulun bihi wala zamu zo kansa insha Allah to saboda haka anan kaga ismun sarihun da yazo ko mu'awwalun bi sarih ko wanda za a iya juya shi zuwa ga asalinsa a iya hararowa ko da a zuciya ne cewa ga asalin sunansa sarihi wannan shine alamiya alladhina amanu an takhsha qulubuhum da zikrillah kaga nan bai lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani me abin da ake tsam ake son in lokacin yayi su yi an takhsha to kaga yanzu wannan an takhsha za ka iya juya shi in ka juya shi zuwa ga zuwa ga mazdarin sa sai da dama duk in an tazo ta kasar ta fi'il mubadi za ka iya juya shi mazdari to in ka juya shi ga mazdarin sa shi kenan sai ya zama wannan shi ne fa'ili na alam ya adilahun khushu'u qulubihim kaga nan fa'ili kaga kaga an takhsha an mazariya da fi'ilinta fi mahalli raf'i al-fa'il fa'il na mene na ya'ni alam ya'ni lillazina amanu ba fa an wannan an takhsha na qulubuhum ba wannan qulubuhum kaga ya ga shi ba shi fa'ilinta yazo ita gabanta a ana maganar fa'ilin ya'ni din ina yake shi ne an taksha amma mazarun ne ma'awwal sai dai za ka juya shi zuwa ga asalin mazarinsa kamar yu'jibu ni an tashtahida ko a rubuta na manta abu shi abin yazo kamar nan da nan da yace yu'jibu ni an tashtahida wannan ita ce ga almazariya ta zo ga fa'ilinta ga kuma yu'jibuni yu'jibuni ila fa'ilinta kaga ba fa'ili ko ga shi kuma almazariya ta zo ga kuma fa'ilinta sai ka jiya ta kace yu'jibuni ijtihaduka eh almazariya da ba din maka jiya ta zuwa ga mazari an sharika yu'jibuni ijtihaduka kaga nan fa'ili amma mazdar ne mu'awwalun bi sarih mu'awwalun bi sarih wanda aka juya shi zai zama an sha an abu da shi kaga dai duka anan dai Allahu da muka faɗa da da da ijtihadu kaga kowanne ya zama yana da wasani yana da bamba marfu'un da bamba bi rafi'i me rafi'i sa shine fi'ilin sa rafi'i sa shine fi'ilin sa sanan na uku sai yace kuma usni da ilaihi fi'lu mabni lil ma'lum aka danganta mashi wato fi'ili wanda aka gina shi akan bina'insa lil ma'lum ne wato ba a bina'il majhul ba ba wai wanda ba a san fa'ilinsa ba wanda an san fa'ilinsa wannan ihtirabin min mabni lil majhul saboda karka je ka dauko mabni lil majhul ka ce wai kana tsammani zaka ga zaka ga fa'ili wannan sai daga fara'imul fa'il in aka sami yaktubu darsa to waje yake da yaktubu darsa ba in ka ce yaktubu zaidun darsa ko yaktubu darsa kaga wannan taqlirin sa fa'ilinsa na nan ko dai ko dai mu taqlidi ko kuma zahiri amma ka ce yuktabu darsa yuktabu darsu afwan ka ce yuktabu darsu kaga nan ad-darsu nan wannan da yazo yuktabu fi'il bila ilal majhul ne da haka to ba ka tsammanin fa'ili ba sai dai na'ibul fa'il ina darsu ba fa'ili bane eh asalin sa maf'ulun bihi ne ba eh yaktubu zaidun ad-darsa kaga asalin sa maf'ulun bihi to a to ai ina ganin shikenan rafi din ismin rafi rafi shine fi'ili galibi ko ko abin da ya kama da fi'ili gashi zai zai fada kamar mazari kamar ismul fi'il da sauransu sai ce kuma ahwalul fa'il halin da ake samun fa'ili shine isman zahiran shine a samu suna kurkuru ya zo bari Allahul khalqa ada muhammadu ada muhammadu kaga muhammadu ya dawo kaga adam sunan ka da yake ta maimaitawa su yanzu sun ma tare sun cire zaji da amru da zai da amru ne ka rasa dalili da zai da amru da hindu mu da ita muke da kuka tafa ba amma yanzu kaga an juya isman zahiran nahwu aada muhammadu wato muhammadu ya dawo kaga anan muhammadu ya zo ismu zahir kuma ya zo yana da zaka ce aada fi'l madi mabni ala al-fath muhammadun shine fa'ilun marfu'un bi-dhamma al-zahira fi akhirih shikenan ضميرا مستترا كل ده ما هو ضميري مستتر الضمائر منين سو انا انت انتم ان سو هو هي تو ضميري لا شيء شيء ضميرا مستترا ضميرا بارزا زي بياني a gaba ضمير مستتر shine wanda shi bamirin baya bayyana shi a ɓoye yake bamiran barida shine wanda shi bamirin da yake bayyana afto fili lafzan karka ce kitabatan saboda ka san shi madahawi baya da shi ba shi ba shi bai san ka dinka ce mishi kitaba yawa shi kawai lafzan ne shi na alkalamu lafzin yace shi wala ka karka ce kitaba kitaba nan kawai kai da ko da sai da kai ka kaddara a zihinin ka karanta ka gani ka ka faɗa albaris shine kamar su ana anta wannan kaga mufassil kenan mutasil kamar wannan su tu da ake zuwa da su ta'ul fa'il ko tu ko ta ko ti katabtu katabta katabti yawwa katabna yawwa kamar na addala addala ala al-fa'il da sauransu shine katabna sai al-mustatir shine wanda shi la yabhar bal yuqaddar wani lokaci ya zama wujuban in ya zama kamar bamirin da kake koyewa bamiri ne na mai magana ko masu magana jam'i ko ana ko na hannu yakan zama kuma jawazan in ya zama wato kamar huwa hiya da sauransu wannan da zaka iya faɗa kaga ce bada Allah na halaka zaka ce bada al khaliqa ai jawazan ne wannan tunda bamiri ne na huwa to to wannan anan shine ke ke magana bamiran mustatiran shine wato ya zai ta iya tsintan kanshi ya zama ya tsinta kanshi ya zama bamiri mustatir wanda aka boye shi nahau akuka sai safiru gadan akuka sai safiru gadan dan uwanka zai tafiya gobe akuka nan kaga dai wannan mubtada ne kar ku ce shine fa'ili sai safiru gadan menene fa'ilin sai safiru fi'il mudari ne qad sabaqahu sin at-tanfis at-tawsil yusafiru fi'il mudari مرفوع بالضمة الظاهر في آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو وكذا سيسافر هو غدا سيسافر هو غدا ضميرا باردا فائد دي اذا ما an fahimci wannan ai ana an fahimci abin da aka samu wannan fa'ilin barka gan shi ina yake okay to yanzu babu abin da ke hada ni irin wannan rubutun hatsu na suke din haƙuruka ta fi sauri sai safi ba ka ne? a bar shi ba shi ba sai safi ba gada zai tafiya gobe kaga yanzu kaga zai tafiya a fi'ili ne to amma kuma ba a faɗi waye zai tafiyan ba ba faɗi waye zai tafiyan ba to shi da ake cewa to yanzu fa'ilin kaga yanzu wannan an shari a aboye shi an saka shi to in za ka kaddara ka ce zai yi tafiya shi ne takadirin zai tafiya shi shi din wato kasa an san shi kenan dama ko duk ba ai ai ai wato ma'arifai ne duk ba mene ko ko abin da kai ka nuna shi kai mishi ishara ai dole sai an san shi ake ake iya ishara kansa saboda haka duk duk wannan ne duk ma'arraf ne suka su to kaga ne suka ce sai safiru wannan fi'ili ne fi'il mudari'i ne wannan sirrin ka kyale ta mun faɗi ta a baya shi na tafisiya ce sai safir kaga shi ya zo da da warhun babban masa da suka ce to fa'il mun ne fa'ili bamirin mustatirun mustatirun shi da an ɓoye shi ne bamiri ne lamiri da aka ɓoye ta ƙadirin shi da huwa ana amma ja'izi ne ba dole bane in an gada ba za ka cewa sai safiru zaidun kana ba dole bane sai bamiran barizan ko kuma bamiri wanda a yabko fili an gan shi نحو درست النحو درست النحو kaga anan wannan tu din ta'ul fa'il kaga mamiri ce bari mamiri ne baris mamir ne baris wanda sai ka ce darastu daras fi'l madi mabni ala sukun eh litisalihi bi ta'il fa'il wa ta'ul fa'il huwa al-fa'il kawai ita ce fa'il ita ce fa'il sai an-nahwa shine wato maf'ul bihi a shi abin da ka gane anan wannan tu din yanzu shine fa'il idan ka ce ka tabtu darastu wannan kamar shine fa'ida to wannan ta'ul fa'il ita ce ita ce ita ce fa'ida ana ita ce fa'ili ta zama mamiri kaga anan sai sai ba zai ka ce wai wannan wannan tu din na na mai magana ne ba za ka ce wai shine wai ismu marfu din ba kawai dai shine dai fa'ili a wajen a ƙullaba darasu annahu ga yana saba mai wani wani kama ku sha da shi at-tullabu darasu nahwa kaga wannan shi at-tullabu afwan at-tullabu darasu nahwa at-tullabu anan mubtada darasu fi'l madin me fa'ilinsa anan wawul jama'a darasu an-nahwa sai at-talibani darasa an-nahwa menene fa'ilinsa alif lisnaini shi sa ma yazo da da shi wannan alif din al-talibatu darasna an-nahwa al-talibatu darasna an-nahwa wannan duka suna da alaka da da wato yanayin bama'ir ne darasna na mata kenan menene menene eh eh nuni ne ita ce ita ce fa'ili ita ce fa'ili a wurin annahu kuma kulun bi sai mazdarun muawwal نحو أعجبني أنك نشيط شيني كمان يعجبني أن تجتهد مكاو أن تخشع قلوبهم مكاو شيني أعجب لا ما أن مزرية كوكما أن دك بالي فيه دك ذاك إيا ذاك إيا تأويل سدوا مزدر أعلمني أنك نشيط أي أعلمني نشاقك أعجبني عفوا أعجبني نشاق يا باني شعوى كذا كذا أنك أنك نشيط أعجبني نشاطك nishaɗuka kaga anan gashi ya zo mazarun mu'awwalin bis sarif a sarif ya nishaɗuka gashi yanzu ya tsufi to ina dai dai wanda shi ba shi da ƙura na ka ka san wani lokaci ya gashi ya su bayani a gaba wani lokaci yakan yi ta akori ba aka samu ba aka samu eto haka haka ne haka yadda ka faɗa din amma ka shazo su faɗa kuma ya fara faɗe shi gaskiya ya fara faɗe shi inda yanzu ana faɗa ana tarihi ne tarihi ko yi faɗa ake ya zama mani'un jami'u mani'un jami'u shine ya zama babu abin da zai iya zai zai hana komai ya shiga zai hana kuma wato komai ya fita ahkamul ahkamul fa'il ga gutar kuncan sa arrafu kaka ce abban ma arrafu shine wato hukunci ta farko shine arrafu alamar rufa'a ta farko ita kuma shi take bamba sai ya kuna fa'il marfu'an bima yali fa'il yakan zama marfu'i wanda yake marfu'i ne wanda alamar rufa'a kuma ita ce damma asali da abubuwan da za su zo nan za mu faɗa maka yanzu ana na farko shine arrafa bamma az-zahira a samu bamma kururu ta fito kurkuru ta fito na hau qama zaidun ta fito fito fito ba yawa qama fi'il madhi mabni al-fathi زيد فاعل مرفوع بالضمة بالضمة كما الظاهرة تكون بالضمة المقدرة بذاك إيه جننتا بقى saboda shi ne yin sunan da ya zo suna ne wanda yake ba zai ɗauki wannan ba ko dai saboda abiri ko saboda fiƙa ne kamar musa kamar qadi sai ka ce ja'a musa kaga ba ka ce ja'a musa ba maratu bi musayi laqitu Musa ya ba za ka faɗa ba saboda me saboda shi wanda baya canjawa saboda ka ce kai ta qariri a wajen jaa fi'il madi Musa shine fa'ili marfu' bi dhamma muqaddara ala al-alif muqaddara ala al-alif haka za ka faɗa jaa al-qadi al-qadi shine fa'ili amma kaga shi wannan in ka matsa zaka zaka iya cewa qadi in ka matsa kenan eh ina ce an yaqdi ko an yaqdiya wannan an matsa akwai tsakanin thiqal da da da da ta'azzur ta'azzur shi abu da ba zai yi ba in ka in ka sa to abu zai lalace shi kuma asiqal yayi dai nauyi ne amma in ka watsa shi kenan su kuma larabawa ko yaushe suna son takhfif suna son sauki sai wato a bilwawi yakan zama wato rufa'ansa a mishi rufa'a ne da wawu wawu jama'a kenan qad aflaha almu'minun kaga qad wannan a taqiqiyya ce kuma ce kar in ta tasa fi'il madin to al'asawa shi ne za ta zama taƙiƙan ne ba wai ba harfi taƙallin wata tsirin ba amma ta tafi tafi ilmu ba da yi al'aghlab ta zama ma'anarta ma'anarta ɗaya shi da rubba littaƙalili au tafsir rubba ma ya ko kad ya ci zai iya zuwa ko sau dama ya kan zo ba da zai iya zuwa ne shi ne kad ya ci wataƙila amma galibi amma wani lokaci ko ta kan zama taƙiƙan nan kad ya alamu Allahul mu'awwaqina wannan kaga tahqiqin da zo to zaka kad anan zaka ce tahqiq ce afla afil madi mabni ala al-fath al-mu'minuna shine fa'ili fa'il la aflaha mece ce alamar fi'ilin alamar fa'iliyarsa shine wawul jama'a shine wawul jama'a ita ce alama ta ta ta ta ta raf'u ta raf'i na da shi wato fa'ida menene ya sanya aka ce almu'minuna eh a wannan ban ai ka kaga alamatu rafi alwaw ko da annahu jam'ul mudhakkar salim ko to wannan nun ta karshe ne kike da yawa iwadun an tanwin al-mufrad iwadun an tanwin al-mufrad dan da ta ta mu'minu mu'minun zaka ce qad aflaha al-mu'minu ko zaka zaka faɗa ko qad aflaha mu'minun to kaga to su kuma larabawa tun da wato yanzu an riga an mahallin mahallin tanwini ne wani maliki ya zo na jam'i ko mutanna ko wani abu to sai ta sai su ta'awilun sa da nunu saboda a yarfu iltibas kamar nan da wani lokaci ne kawo nunu lokayen da muka faɗa jiya saboda saboda in aka sanya ta za ta samu iltibasi a cikin magana su kuma larabawa da yake Allah ta'ala ya bayar nasu faɗi za ga duk yayin da aka samu irin wannan kusan kautan kusan tajwidi kusan duk haka suka tafi galibin wato kusan saba'in cikin ɗari na tajwidi duk larabci ne larabawa ne ba sa yi kawai ba larabe ba yadda za a yi yanzu yanzu yanzu ya zama nuna saki na ta zo ta haɗu da ba'un a gaba ya ce maka ya ce maka min ba'du min min ba'di ba zai yi ba sai dai ya sa maka wannan ba'un cikin nunin min ba'di mu ba haka ba ita ba ma cewa min bari ai muta maka ce min bari to galibi larabci a haka yake tafiya in aka samu wasu yan tarnaki da shi akwai yadda ke saboda duk yare da ba a gina shi akan sauki ba da zai kan ba da wahala a baki shi yana zaka ga da yawa yanzu zaka ga ai Hausawa sun fitan su ce aure ba ba amre ba duk da kiyasi shi da amre sun fitan su ji aure ba kyamre ba duk da kiyasi shi da kyamre tunda aure amre aure daga amare ne da amarci da abu ne wannan shine amre aure kuma daga kyamre ne dan zaka jin zaka ce kyamare amma kaga bahaushe in wannan zai dinga wahala shi zai dinga wahala shi kaga ya juya shi zama tsaure ya zama tsaure a haka to shi wazi ya yi haka ake gina shi akan sauki to sai bil alif nahwu darasa waladani durusakuma darasa menene alama na raf'in sa shine al alif li'annahu musanna darasa fi'l madi mabni al fathi al waladani kaga ba ce waladaini ba kaga wannan kaga ba alif din shi alama ta fa'iliya wato na fa'il din alwaladani la'annahu la'annahu musanna to ga ga kuma wani hukunci yace la budda an ta'akhkhara al-fa'ilu an fi'lihi to hure yawa a wurin malaman nahwu dole sai dai kashi ba mu zo da dan abu sharewan ba yawa to su dole a wajen malaman nahwu dole zama fa'il ya jikita daga fi'ilinsa eh kawo kawai a ina da shahada ka tani a wannan din ma kawai dai na kama ya dade ne na ba mai da shi eh eh ka shari to la kai fara sai idan da ka dishi to kaga anan Allahu بدا الخلق هو ده بدا الله الخلق wannan jumla fi'iliya wannan jumla ismiya ne da farko ismiya saboda wannan muftada ne yanzu lafu da muftada ne shi kuma wannan shine to shi abinda suke faɗa maka cewa dama shi labu da aita akhara al-fa'il an fi'ili dole wannan fa'ilin ya zama shine ya jinkirta ya zo a na biyu daga fa'ilinsa in dai aka zama jumla fi'iliya in ba ka sai zama jumla ismiya sai dai zama wannan ba za a alƙarƙa duka ala fi mahalli kawai kamar da mubtada wanda muka faɗa a baya amma shi ya fi wannan tun da ya zama ba za a fi'ili ma bi ne fara fi'ili ne to dole ba a samu shi fa'ili kuwa to fa'ili kuma dole shi sai dai zo a gaba sai dai zo a gaba in kaga an wani abu ya faru to sai dai zai zama kuma mubtada kuma daga lokacin an fahimta لأنه لو تقدم إن سبب إن ده جبت يا أبو شيء أفرقه لا أصبح مبتدأ لأنه مبتدأ وأصبحت الجملة اسمية جملة كلها كده اسمية لا هو علي حضر قلت علي حضر بعدين كده حضر علي بعد بعد هوي duk da kai a wajen ma'ana ma'anar su daya فهي مبتدا وخبر فإن قلت حضر علي فهو فاعل وفاعل فعل وفاعل وأنا آيات كثيرة إن شاء الله لا يجوز حذفه بهلة أشار فاعل بقى فالفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا to da shi fa'ili ko dai zama suna zahiri ko damiri wanda ke amboye shi wannan wannan kaida haka take ala itlaqiha la yajibu hafzul fa'il ina magana kan fa'il ne hafu ai bani yahudi na fa'il ina ahkamun na fa'il la yajibu hafzul fa'il ko ya taqdiri ne aya ce ko ya taqdiri ko dai isman zahiran ko damiran mustatira to eh zan ba fa'ili zai yi ba zai yi ba idan mun tsaya akan wannan ma'anar na cewa أسند إليه فعل مبني للمعلوم أما إن أسند إليه المبني للمجهول فإنه يجاز بل يجب أن يحذف الفاعل yanzu misali in ka hukunci zai canza in ka in ka faɗa kace kace utul kharrasuna kaga yanzu ai ba fa'ili babu shi in ka ce ku ba da misalin mana eh to tusna'ul malabis kaga asalinsa shi ne ya suna'u ahalus sana'i almalabisa ya suna'u ahalul malabisi as-sana'i'a haka ahalus sana'i su ne fa'ili amma da aka cire shi sai aka aka shi bina'in fi'ilin aka gyara shi ya zama ya suna'u ko tu suna'u shi ke almalabisi aka mazo jinin mala'iul fa'ilinta eh kaka ga ana ayyana an share amma wannan bai ci karo da abin da ya faɗa ba sai da dama can ya ce usul da ilahi fi'lun mabni lil ma'lum shi kuma wannan usul da ilahi fi'lun mabni lil majhul da ba kuma kusan wani lokaci akan share mabni lil majhul saboda in an san shi ko wani abu da sauransu lil ilmi bihi aw lil ko kaza ko kaza agrab da yawa wa kullu kal insanu da'ifa an san waye halitta da an halitta dan adam ne da matan mai rauni wa halitta an san lil ilmi bihi ne aka share wala ko balaga ne ya faɗa cewa imma ya kuna isman zahiran aw damiran mustatiran wani lokaci ana iya share fi'ili fa'ili amma sai a kaddara amma dole sai an kaddara damirin zai iya zama mustatir ana iya samun haka ya zama ba ka gan shi kurukuru ba bai zama zahir ba amma dai kuma akwai shi ba dole ba yana ce maka la yajibu hafu yana magana cewa wai wai labuda an yakuna zahiran ba عدم وجوب عدم جواز الحذف لا يستلزم ظهور الفاعل ba dole bane dan ana isa wanda dalili yasa a share shi wani lokaci kawai sai dai a kadara shi ne sace maka au damiran mustatiran wa saboda dalili da ya halatta a share a share fa'ili sai a takadiri a share fa'ili wato a ganin ido amma za a takadiri an san kuma yana nan amma dai yana nan ai wato waje ne ايه ايه
المعلم ايه aka shi ai mu'allimi ya zo eh abin da ka faɗa din yana ka hanya yana ka hanya amma dai shi wannan ai kaga saboda lil ilmi bil fa'il ne kamar ni nan ni ne ake cewa na zo ban zo ba na zo ban zo ba sai ba ba zai duba ce to a ja a ja kaga ai ja gashi ni ya zo wannan lil ilmi bihi ne isa aka share gashi na zo ko kuma a ce irin wannan dai lil'ilmi bihi wannan ana wannan shi ma ana iya ai haka shi ma takdira akwai shi wannan amma dai abubuwan da suke sa share a share fa'ili sai da ta kaddara shine wato akwai wawul jama'a in ka zo da wawul jama'a in ka zo da wawul jama'a ko kuma ya'ul mu'annafa al-mukhatiba galibi abin da ke faruwa musamman in ka kawo nun tawkidi in ka kawo nun tawkidi kafin yin tauhidin in ka ce mata in ka ce mace ko nun tauhidi ina ganin take ta zo a gaba kenan ba in ka ce la ta'kulanna to in zaka bari shi na mace ne zaka ce a to an wanda yawo zo ga shaita wannan yawo wannan yawo ta ta fa'iliyarta wannan yawo ta wannan yawo ta anisa wannan dole ka share shi yawo mu'annasa tunda asali abinda ka faɗa la ta'kuli yinna ka kai ma maka ya maka ya maka tsauri amma sai ka sai ka mai da wannan lamun sa kasa na'am sai ka ce la ta'kulinna na'am la ta'kulinna to in kaga shi yanzu ya'un ne na fa'ilin ka share anti ai wannan ya'un ba da wakilcin anti ne ba to ka ka share to shi ne suke cewa yajubu ah, an yuhzafa ah, al-fa'ilu آه، و- ويقدر عند مجيء واو الجماعة وياء ياء المؤنثة المخاطبة آه، و- وليها نون التوكيد ياء ياء المؤنثة المخاطبة وليها نون التوكيد شيء كمان ولا لا تأكلين لا تأكلن واو الجماعة شيء ما وند يجي نون توكيد يا ذو أو جا شيء كمان ولا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب والذين أشركوا ولا تسمعن asalin wala tasma'una asalin tasma'una ne ba amma an share saboda kar wannan wawun da nun tafi da sabi saboda kai da ta a sakina ko ko san kun larabawa da'iman abadan iltiqa wa sakina matsala ne a wajen su to saboda haka hanya suke yi sai wannan wannan nun tafi su saka amma wannan wato wawu jama'a jama'a wawu jama'a san ta ne ai ishba'u bamma shi ke kawo wawu jama'a ishba'u bamma shi ke wawu jama'a to suke kasulun bamma din asalin wawu jama'a ne zuwa asalin ba ne da mamman sa sai ka sai su musu mata ala kamar yadda kuma ishba'ul kasra shi ke kawo yawo to in suka rage ya zama ya dawo wasali kasa sai zama kaga la kasma'unna da sauransu da ta'kulinna to wannan shi ma duka ya kama ya halatta a shari kam sai kuma yadda Muhammad ya faɗa yajuzu an yuhzafa al-fa'il al-ilmi bihi Eh, kamar ja'a ai ja'a al-usab da sauransu to wannan in aka zo akwai bayani akwai bukata a wannan bayanin aka zo akwai mutane saboda kaga ana iya zuwa ka tazo shi yaro ya ce shi ne ga fa'ilin ba ka ce ba share ba Ka- kada kada ab'atan nuj'a bi qawlika anna al-fa'il la yajuzu habbuhu wa huwa qad wajadahu mahdhufan Eh, sai ka tazu a laraba a wurin malaman nahwu dan an ce ai dan dan ka ka kaddara shi to shi kina share shi ba shi hazbu yace ba cewa yau ba za ka same shi mutataran ba waɗannan duk kalmomin zuwa ga wanda malamai ke zaɓa kaga al-istitar ba daidai ba shi ne alhamdu wasu auren su to sai na hudu talhaqu al-fi'l alamat at-ta'lif idza kana al-fa'il mu'annathan kama yali akan sami shi fi'ilin da yake rafi shine rafi'ul fi'l rafi'ul fa'il shine fi'ili da ya zama ya sababa wato fa'il ya da ya zama marfu'i to ita shi wannan fi'ilin akwai abin da take bibitan shi shine at-ta'anisi alamatu ta'anis idan misali fa'ilin ta'anisi ne idza kana fa'il mu'annasan kama yaji na farko ma'al fi'il madi a ta'u ta'u sakina fi akhiri sai ka samu wata ta'u sakina a karshen sa lahu qawlihi qalat imra'atu fir'auna kaga ba za ka ce qala imra'atu fir'auna ba duk da a cikin shawab shawab na na maganar larabawa kan iya samu eh, an hana iya samu amma dai wannan ba- ba- ba- ya zo mafi karanci Eh, a ƙwararri ma kama ya zo a irin wannan ba ƙala nisu wata ƙala ce kuma ƙala wa ƙala to kaga kaga yadda abubuwa suke Eh, ana iya samun wasu ɗan fandare-fandare amma dai galibi tun da shi ma ƙa'idar larabci ƙa'ida ma na luga baki da akan gina su ne akan akan wato a- a galabiya amma da yawan mun dani eh kala ni sun eh, dami ne dami ne amma kuma shi ma akwai abu da ya faru ba ka ba ka wani lokaci ka ce qatil araz ba wannan din ku ku ku bashi zamu zo wannan abu ne akwai dalilai da sai ake aka samu haka amma dai almuhim dai la wasu ma wasu sukan iya faɗan cewa wa qala mar'atu fir'aun za su iya faɗa haka din amma wannan shine shazi ne sukan yi haka ne galibi itisa'an ko kuma zarura shari'a ko zarura shari'a ko itisa'an amma dai al'asul shine fi'lu madin ya zama ya zama fa'ilin sa in mu'annas ne sai zama shi ko fi'il madin ne fi'ilin yana da ta'u ta'anis shine qalat imra'atu fir'auna wa fil fi'l mudari'i ta'un mutaharrika fi awwalihi shi ko fi'il mudari'i a samu wata ta'un tana da motsi tana da fi tana da wato harakanta a farkon kalma da nahu qawli wa shamsu lil mustaqarrin laha tajri wannan ta- tajri ba ta ba na abokin magana bane tajri na wato ah, mukhataba ce eh wace ta ba mukhataba ba, wace ghaiba eh tajri ai ai hiya eh, muannatha ah so wannan ai shi ma kamar babu matsala amma kun san akwai lokacin da aka aka dan iya sharewa shi ma nan kutan kutan kuma za mu zo wajen sa kamar misali a ce ja'at fa- ja'at fatimatu al-yawm to sai ka ce ja'at al-yawma fatima ya halta kuma ka ce ja'a al-yawm fatimatu saboda me saboda karaba نعم karaba tsakanin fi mu'annas din shi fa- fa'il mu'annas din da fi da shi fi'ilin ka kawo al-yawm tsakanin wannan shi ma hukunci ne da shi ne abin da kuka bayanin qalan nisbatun da sauransu duk akwai wasu istina'at da suka shiga muka zo wani lokaci insha Allah ma ma tattauna su zan iya shiga na ibul fa'il din nan ya shi daga na ce za mu tashi da wuri to sai al'aslu الأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يأتي الفاعل بعد الفعل مباشرة ثم يأتي بعد ذلك المفعول به نحو أكل الولد التفاحة أنا شيء ما أمكن تأمي كفدا أصلي إن ذاك يجيري نفعلي دفاعلي دمفعول هكذا كوارث الدوب sai an samu fi'ili sai an samu fa'ili sai an samu maf'ulin bihi shine wato jumla fi'iliya ta zama fa'ili ya zo bayan fi'ili lo- kai tsaye ba maf'ulin ya zama tsaka- tsaka- tsaka- tsakiya ba ya zama fi'ili fa'ili sai maf'ulin bihi haka kamar shi akal waladu a tifaha kaga tifaha ta- tifaha shine wato maf'ulin bihi ya zo bayan alwaladu alwaladu shine fa'ili fa'ili kuma ya zo bayan fi'ili musa musa musa musa lafin lafin gani eh abin da ke magana fi'ili fi'ili alfa'il sai almaf'ul kaga wannan shine na daya shine na biyu shine na uku kusan wani lokaci aka samu kuma wanda ya dawo na wanda ya dawo na وانا حسني دي wannan shi ne asali نعم wannan shi ne al'asul to sai yake cewa wa qad yatazaddabu al-maf'ul al-maf'ul bihi ala al-fa'il nahwu ah, ahbara al-kitaba muhammad wannan kun gyara shi ko sun mata habat al-wasli wani lokaci akan iya samu wato shi maf'ul din ya zama ya riga yi fa'ili lahu ahbara al-kitaba muhammadu wanda ya wanda ya kawo littafin shine Muhammadu kaga nan alkitabu mafulun bihi ne Muhammadu kuma shine fa'i an fahimta wanda ya halar wanda ya kawo ya halarto da littafin shine kamar mu ce yanzu misali da da da ya kawo da al'addu ba bashir sai mu ce ahbaran as-saburata bashiri ka kaga yanzu wanda ya ya ya bashir ya ya ya je gaba shi kuma as-sabura ta dawo baya to wannan shine shine abin da suke faɗa ana iya samun haka amma dai akwai dalilai da yake sa a samu ko dai jawazan ko jawa- ko ko wujuba bari mu ci gaba da mu gami za su faɗa ta kullum wa qad yataqaddamu al-maf'ul 'ala al-fa'il lahu آه، lahu al-kitaba aito ba babu dai ne wannan okay to to naji naji okay yace ai yanzu shi kansa al-fi'l ne al-fi'l ne yanzu ko al-fi'l ya kamata ai sun yi mai mai kenan al-kitaba qara'a muhammadu الكتابة قرأ محمد فنغني وقد يتقدم المفعول على الفعل بفاعل بقى إيه، kun fahimta? Eh. da kun yadda abubuwa da ke wani yadda yana katawa sai a gani kawo muna a kuskure ba sai ga an kuskure yanzu ina zama da mutum kuskure wajen ya kai nawa ai sai uku fa sun yi a cikin tafin eh a ba za ka ce an ka ka- ka mu cika baki kuma eh a wuri uku ne wajen maqlub walid suka ce maqlub da wajen munada adatun adatun nida suka ce almunada ko sai kuma gashi anan wajen alfa'il suka ce alfa'il banda shi akwai wani wajen to mu je wa qad yataqaddamu al-maf'ul bihi 'ala al-fa'il al-fi'l afwan ana isa muku maf'ul bihi zama ya zo farko ka kafin fi'ili da fa'ila lahu al-kitaba qara'a muhammad littafin ne muhammad ya karanta ba shi akwai wata tsakanin muhammad ya karanta littafi da littafin ne muhammad ya karanta ko a hausa me yasa aka galibi duk abin da yake haqquhu ta akhir kai ta qadimin sa to wannan a wajen balaga yafi da hasr idan kace zahabtu ila suqi ba dai dake da ila suqi zahabtu ba idan kace ila suqi zahabtu kaman kai hasrin aikin naka kawai akan zuwa kasuwanni to haka zalika alkitaba qara'a muhammad ko dai kana faɗan cewa littafin shi ɗaya karanta ko kuma kana faɗan cewa saboda muhimmancin sa shi da littafin da muhammad yake ta abin da shi ne littafin da ya karanta maka yake ta abin shi ne alkitaba qara'a muhammad ita ka aljalahu alkitaba qara'a muhammad eh ah to la kamar bai kawo waɗannan babbar mu ƙara akwai yadda da ake yanzu jawaz ne jawaz ne a ya zama maf'ul ya dawo gafin fa'ili wannan jawaz wannan wani lokaci kan ce wai li ahmiyati wa wa lihtimam bihi amma mu da muna cewa laftu lihtimam li ahmiyatihi to wani lokaci a yakan zo sunan ubangiji ne ya zo shi ne fa'ili amma ya je can gaba shi maf'ul ya dawo gaba ya kaga baka cewa wannan ahmiya kullum ku ku saba a karin ba na hawi wanda yake mai addini wanda ke ba shi da addini sai wanda ke ba shi da addini zai iya faɗin komi ba mu abin da muke shi laftul ihtimam ko laftul wannan me ake cewa a jawo hankalin ka ne laftul ihtimam li ahmiyati li ahmiyati fil kalam misali an aka zo aka ce wannan yan masu dan tawaya muƙaddara sun sa wani babban mutum mai sarki sun kashe to kaga tunda sarki kashe sarki muhimmin abu ne sai ka ce katala ne su da kace ko zake to katala al'ari katala al'arisa al-bughatu me yasa ka fara buga ba ta lafazin al'arif shi da kace garin li ahliyatihi saboda shi yanzu shi ake kake sai yanzu hankali ya je wajen ka da wuri sai da ka ba sai baka baya jama ka ba fara faɗin fa'ilin ba ka kawo shi maful shi ne katala al'arifa al-mughatu domin ka ce katala al-mughatu al-arifa wannan a wajen balaga suna cewa lakan listimami as-sami to banda wannan kuma sai kuma in ya zama shi an zo shi fa'il yana da bamiri bamiri da ke komawa zuwa ga zuwa ga wato shi maf'ul bihi da to wannan shi ma sai a sai a rabu kamar wa idan tala ibrahima rabbuhu kaga rabbu yana da mini yake kowa zuwa ga ibrahim haka shi ma wanda sai a ce to ai ai taqdimin maqulun bihi ai ta'khir shi kansa fa'ili din to wannan kuma al-wujub shine wato yayin da ya zama shi maf'ulun bihi nan zamirin ne mutasil zamirin ne mutasil ko dai da ta'ul fa'il ko kuma da abin da ya kama da ita kamar shagalatna amwaluna kaga kaga wannan dole sai ka share shi saboda in ba haka ba ai za ka raba shagala ne da kuma shi ta wusa din ba sai ba zai yi ba ai shagalatna amwaluna alhatna ash-shahawatu alhatna ash-shahawatu ash-shahawatu shine fa'ili amma kaga ka raba saboda wannan tawul fa'ili sai da kuma in za ka cire ka ce za ka bai da shi ba birin mufassal ga kuma ta magana ce daban kamar ka ce wannan shagalatna amwaluna ka ce shagalat amwaluna ko shagala amwaluna iyana ko wani abu ka kawo wani iyana ko wani abu ko kuma yabo bayan daga cikin wujudin shi ne yabo bayan amma duk sunan da yazo din mafuli din mafuli din kawo amma to ba kai mafulin biyi da fa'ili to sai da ka fara kawo mafulin biyi da wa amma latima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar kaga as-sa'ila al-latima wannan ya zo bayan amma ko in a shartiya in a shartiya shine idan idan sama'u shaqqat a wannan ba shi bane afwan ba shi bane ya zo bayan amma dai kawai eh ya zo bayan amma to wannan su ne kusan inda ake inda ake share ake share wato ko al maf'ul bihi kan zama a farko shi kuma fa'ili sai ya zama ismun zahir kuma dole sai sai fa'ili ya zama ismun zahir shakalat da amma haka ismun zahir amma kuma saboda ya hada wato zamir muttasil sai ya zama wujuban an an yi taqdim maf'ulun bihi eh wannan amma ai daban eh wannan amma daban in ka je ka duba wannan za ka ga ya kawo maka su wannan na Ahmad Muhammad Ahmad Darjan din nan za ka ya kawo maka wajen yadda ke ma'amala da shi amma da amma da sauransu
قتل العريفة العريف shine duk wani shugaba haka da waje haka mun dakaci kamar wannan kawo ra'isi ne kasar ra'isi ne girma sai qatala ra'is al-bughatu wani ya je ya ce muna muna mummunan fata na kyauta to sai na shida za mu tashi na shida kenan آه يتي يضرب فعل الفاعل إذا دل عليه دليل يا هلك أشاري فعلي نفاعل انسى إذا دليل سينوني إذا قريش idan ya zama akwai dalili wani dalili da yake nuni yana manuniya da yake nuna shi kansa fi'ili din wa yabqa al-fa'il amma sai a bar fa'ilin shi a wajen shi daya wa yanqasu dhalika ila qismayn ya aka sabu zuwa kashi biyu haqqun ja'izun abinda akwai abinda ke sharewa sharewa ba dole bane halal ne kawai in ka gara maka share in ka gara maka kaka share wa zalika idza kana al-fa'il jawaba an su'ali shine abinda da Muhammad ya faɗa in ya zama fa'ilin amsa ne ga tambayar da aka maka nahu man qara'a fa taqulu Muhammad ay qara'a Muhammad kaga wannan shi ma ai da ilmi bihi shine fa udifa al-fa'il saboda haka waye karanta waye karatu wace karatu ne Muhammad ne to kaga ba sai ka ce Muhammad yake karatu ba saboda an san an tabbata ka akai an riga an san abin da ake tambaya da ilmi bin mas'ul anhu aw hadara muhammad ko kuma man habara suka ce habara muhammad ko qara muhammad da sauransu wannan sun suka ga sun hade shi ma sun samu an sami tukurkurewa haka ce ne ko kuma qara muhammad tunda haka shine ba a farko man qara fa taqulu muhammadun aw qara muhammad ko haka kamata ko ko ce man habara ku ce muhammadin au habara muhammadin amma dai ba za mu ba za mu tumbuke musu alheransu ba to ma mun shawa da ko mu dakata nan sai mu shiga naibul fa'il gobe muka zo zai mu fara da wannan gobe insha Allah ai ba inda kowa zai je gobe gobe za mu jima za mu yi awa ɗaya da minti da rabin mu ina son mu dan shiga akalla fi'il mudari mu shiga fi'il mudari mu dan yi nisa yau da akwai abin da zai dan zan dan yi kuma ina son na gama na ci karfin shi za mu aiki a lafiya sai mu tashi sai mu shiga mu sai mu tashi harfin wajibu din insha Allah ta'ala akwai mai tambaya sai a duba a gani akwai tambaya to insha Allah ba ai wannan katin bai kai na wasu kuya ba shi ma jama'a duk ba komi inda aka dan mai da hankali ko da an samu sani ba san me sa yi wahalan ba wallahi saboda ya kawo abubuwan da wanda yake wanda yake ba a ciki ba abin da yake ba amma ga shi za a je ta wajen al-iraq ba wajen al-mamnu min asar da su al-afal al-khamsa da al-sur al-mu'tal ai su ma ba laifi za a fafata to ba komai dai Allah ya mana albarka a karatun insha Allah za mu je da sauran lokaci in ka zo gobe za mu dan fafata awa ɗaya da rabin mu kuma ka cikan da muka yi na jiya da shekaran jiya da karzuwa din na haɗa su jiya da dare su za mu sa abubuwa da suka dan yawa lokaci yasa ba mu iya sawa da wuri amma dai insha Allah dai za a tunda dai abubuwa sa da rabuwa za mu za mu san sa duka ta duka abin da muka nadi Allah ya ba mu lada abin da muka sura Allah ya ce mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala ya biya bukatun mu da alheri Allah ta'ala ta kudin ta shabi Allah ta'ala ya buɗe zakatan mu Allah ta'ala ya buɗe zakatan mu Allah ta'ala ya sa muna yin karatu domin sa ne Allah ta'ala ya mana albarka abin da muke yi Allah ta'ala ya mana albarka a da'awan da muke yi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد ذا هدينا وهب لنا من لدنك رحمه الحق wanda suka riga mu gidan gashiyar tana ya yafe musu a jikan su ita mu ta zo Allah sa mu cika shi da imani malaman mu da iyayen mu da suka mu tarbiyya Allah saka musu da alheri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin masha Allah